ونمنعية واحدة فإنا في الخطاب إن هذا أخي له تسع وتسعون حاجة ولي حاجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إن هذا أخي أي مسلم سيدي ولن دي تنقواني له تسع وتسعون حاجة yana da nama kuma sittin da tara ko kuma kuma ce sittin da tara wani yana da kan waye ni ko ina da taguwa guda ɗaya ko kuma tinkiya guda ɗaya to ana fasarawa wani yana yin waye da fa qala atinniha wa azdani fil khidam sai yace lalle ne sai in bashi shi bai sittin da tara din ne sai lalle ne sai in bashi kama guda ɗaya nan ya cika da ɗari ya hada shi ya cika da ɗari ni ko zama babu wa'azzani fil khidam ya dage ku a cikin magana yarin jaye na cikin magana wa'azzani fil khidam قال فلو ورثك بسؤال ويرجع إلى آخره وإن كثيرا من الخلطاء ليرجي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وهو راجعا وأناه قالوا لا تخف قد وهب بعضنا على بعض فاقم بها بالحق ولا تكذب واجعلها قاسرة ان هذا اخي له جسم وجسم ناجس ولي ناجس واحدة فقال اكرمني يا وحدني بالخطاب قال لقد زرعت بسؤال ناجتك الى نهاجك وان كثيرا من الخلفاء ليمضي بعضهم على بعض الا الذين امنوا بالصالحات فقليل ما هم وظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخلى راكيا وعناه فقال اكرمني يا وحدني بالخطاب da shi ɗaya mala'ikan wato a cikin suran mutane guda biyu suke magana ba a suran mala'iku ne ba mutane guda biyu suke magana wa azzani ya harin jaye ni firka ɗabi a cikin magana kamar sai an daga dawo ce da kaddara maka bi su'ari na da suka ilani aji hakika wannan mutum ya zalunce ka bi su'ari na da suka ilani aji da yace dan da guda ɗaya ya haɗa ya haɗa da dabbobi da cikin da karan nan shi na da zama ɗari kai ko ka tashi akan babu wannan hakika ya zalunce ka وإن كثيرا من الخلفاء ليغوي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وبالتاليات قليل ما هم sai mutane suka ce ko kuma annabi Dawud ya ce ko kuma hikaya ta ce wa inna kathiran min al-khulafai haka abin zamanin yake mutane tsakanin hulɗa da hulɗa haka yake mutum sun ga hulɗa da shi kathiran min al-khulafai da yanzu ba abin wala ba idan mutane sun haɗa hulɗa sai ga wani yana neman ya zalunci wani haka abin yake وإن كثيرا من الخلفاء لا يقي بعضهم على بعض حقيقة يوينكم متعني وأن سكا هذا هو التأثنى ذا لم تجدون نفسه أمر السهليات يجب أن تكي إيماني تكي تكاهم أيكي وقليل ما هو أولا زمن يكون سور وحيان كذا وزمن داود في أن داود يزكي أن ما فتناه وأن شبه والمتعنى da maganar nan tazo da irin shari'ar nan tazo da yadda abin ya faru sai annabi da ya ji a zuciyarsa annaba da cikin wannan abu ko ko ba mutane bane ne shin ko mala'iku ne ne shin ko na wani laifi ne ne shin ko ba mutane bane ne shin ko mala'iku ne ne shin ko ana sa jarraba ne shin ko na wani laifi ne ne annan ma fatan na'u فاستغفر ربه تيك استغفاري يعني قال ربه بيجلسا وخر راكع في ركوع ويسجد وانا بيقوم على الله وسيدنا علي يا تيكستوشن da ake danganawa annabi Dawudu na Oriya matar soja to lalle duk wanda ya kistanta kista ta yadda masu kistan ƙarya suke kistanta wallahi zan masa bulala ɗari da suke tamanin biyu kenan ko ya yi wa annabin Allah jafa'i ya yi masa kazari zan masa bulala ɗari da suke duk wanda ya yi wa annabin Allah ƙarya to yahudawa ne suka shirya wannan kistoci na ƙarya wai yana da da mata cikin da tara sojan sai da mace guda ɗaya ya ganta kyakkyawa ya ganta ta windo ta ɗauke masa hankali sai ya ga aka tura shi wajen yaƙi don ya je ya mutu don don ya aure matar kaza kaza duk wannan yahudanci ne iyakan abin da malaman take suka faɗi suka ce annabi dawud wani mutum ya nemi wata mace zai aura sunanta oriya har sun gama komai da komai za a ɗaura aure annabi dawud sai ya shiga nema shi ma da zaɓen take annabi dawud ya ce sai take na ba kaina nan da nan sai aka ɗaura aure annabi dawud sai ya shiga mata ɗari shi ko wanda ya gani babu ya gani babu to wannan mai tis'in da kana ya tashi neman auren bazawara wanda wanda wanda ba shi da ita yake nema amma har an gama shiri za a daura ba a daura ba kamar yana da mace guda ɗaya kenan inda an ɗaura in ba ɗaura ba to shi kan annabi Dawudu ya aura kuma halal ne gare shi halal ne gare mu ma domin fuka hakun wani islam sun ce hadisin da aka ce la wala yasum ala la ala khibati akhi wala yasum ala sawmihi la yakhtu la yakhtubu ahadukum ala khibati akhi wala yasum ala sawmihi suka ce wa zalika idza rakana wa taqaraba wannan fa sai sun sai sun ranga shari'a shawara komai da komai mutum kare ne aure ne akan neman auren dan uwansa to sai aka gano cikin hadisin da wata bazawara ta zo ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ma'ariya yana nema na da aure abu jami yana nema na da aure wani ma yana nema na da aure ka ba ni shawara wa zan aura a ciki annabi bai mata faɗa ya ce yaya kika tara zawara guda uku ba sai ta ce wani dai bai rabuwa da sandansa bai dukan mata ne kake aure shi amma ma'ariya ta ba wasu lokun ma'ariya bai da kuɗi amma ki aure abu jami to sai ta aure Abu Jahil ne ashe yana yiwuwa zawara ko uku ko hudu ko goma su nemi mace sai dai an zo an yanke shawara an ce da yanzu an ga dukkan magana wani za a ba in kowa ya jira masa sai shi ne amma har da muka hawa in wani wanda aka yanke shawara za a ba shi kin aslau min ya fito salihin mutum ya fito wannan din yana sallah wani sa'i yana biya wani sa'i yana ga babban mutum mai addini ya fito sai a bar maganin wancan a saura wannan din dan da Dawud ya tantance kam wajen addini ko to sai kai na haka sai ka bar wannan to sai wani ya koma yana kuka yana jimami yana kuka yana jimami to Allah kuma jin tausayin masu rauni ne to sai ya jarrabi annabi Dawud da wannan na ɗaya kenan na biyu kuma ai ba shari'a bai kamata in ya ji maganar mutum sai kuma sai yanke hukunci sai da kansa na mutum sai na tafi ba a'a sai ya nemo ina shaidu shaidu su zo a yi bincike a tabbatar da kun karne sai la kansa na mutum sai na tafi amma sai ya tsora wa ɗaya zalunci tun bai ji statement ɗin ya cika ba to wannan guda biyu su ne annabi dawo ke wani kirli na wannan shi ne Allah Allah ya jarrabe da wannan amma magana mace cewa matar wuri a wannan duka haramun ne musulmi ya tuna wannan wa bawan Allah musulmi dan uwan zaba da annabin Allah sharri ne irin na Yahudawa an yi wa an yi wa an yi wa Maryam haka sun yi wa Maryam haka sun ce sai da wannan irin kaza sun ce annabi Isa kaza kaza a wurin wuri mai kiyaye kaza ne da wuri billahi an yi wa Aisha haka munafikai sun mata kaza manzo Allah sallallahu alaihi an fata mutuncinsa ta wajen auren Zainab binti Jahsh to an saba maki Allah to saba ga bayin Allah wannan to duk iyakan abin da zaka dauka in ka dauki na hajjatu din nan ba mace bace wani ma shin kan kun taba jin labar na kan mace na hajjatu yanzu ana fassara shi akan yadda aka kawo shi din ya ce mace ina so mace cikin magana duk gaba daya to ni magana mace ta shigo ma dai yadda aka yi kenan to kuma an riga an saba da wannan har yadda ake wa bayin Allah annabawa kaza bayin Allah waliyai ma kada yi musu kaza a bata al'amarin su misali kamar yanzu abin da yake faruwa a rika cewa jawara turkulli ce dara turkulli ce ba su da fassara kuma zagin annabi ne to tun da ke turkulli ne ba fassara ya aka yarda da zagin annabi a ciki ya aka gano fassara zagin annabi a ciki tun da ke turkulli ne ba fassara jawara dai ba turkulli ba ce salati ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية اللهم يا الله صل وسلم كي تلا دعوتك تثبت على عين الرحمة الربانية تلا دعوتك تثبت كم عين الرحمة الربانية عين الرحمة الله أبيجدي وعنيني وأن الله جوا ما أرسلناك إلا رحمة للآلمين أني محمد كينا على عين الرحمة الربانية وترامى قوات ainihi wa rahamati wa fiyat kulla shay'in rahamata din nan ka gama ko ina da ko ina da komi da komi amma akwai rahamaniya akwai rahimiyya rahamaniya tana aiki na ijad da imdad a duniya kadai ba ta yin aiki a lahira sai rahimiyya to idan an duba samar da mutum gabaki daya mu zama shi ainihin rama ta Allah ubangiji samar da mutum gabaki daya rama ne daga Allah to idan an kawo ki duniya abinda zai fara samun rama iskar da zai shaka da ruwan da zai sha da nonon da za a zuba da za a shayar da shi to da nan ko sai a nemi matan da za su kula da shi su wanke shi su ko suna neman abubuwan da za su yi aiki abin shirki sai ba gado ne daki ne dakin kuma yana neman gida gidan kuma yana neman gari gari yana neman hukuma karama yana neman hukuma sai yana neman hukumar tarayya duk waɗannan rahama ne ga Allah daga Allah zuwa ga ɗan wannan jinjirin in an rasa waɗannan ba zai ciyayo ba shi wannan jinjiri ainihin rahmatar rabbaniyya وليقودة المتحققة وأن أبوبها دكنا رحمة وتباتا تبتا دنيا في أن هذا دكتي jinjiri ya zo duniya ko wanne mutum jiri ne zo duniya da iskan nan da ruwan nan da shimfiɗan nan da ɗakin nan da uwan nan da mai renon nan da hukuma karama da hukuma matsakaiciya da hukuma babban nan duk in ba haɗa da kuɗi bai yiwuwa to sai kuɗi shi ma rahama ne ainihin rahmatin rabbani idan kuɗi rahama ne wanda yake ya kama zuciya ɗan adam domin ɗan adam da kuɗi da ransa wani lokaci ya ce ina amfanin rayuwa da in ban da kuɗi ya kashe kansa wata yi kuma ya fi son ransa akan kuɗi wannan yadda yake faruwa kenan abin da yan fashi da makamai suke fashi da makamai suna ganin samun kuɗin nan ya fi rayuwarsu sun da yan kama su hada su a yi saboda haka in dai kuɗi rama ne to ba kuɗi na naira takarda wanda ya so ke sai kaso kuma ba zinariya da azurfa ba ya kutu wanda shi ne dutsen da ya fi komai tsada to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba maganin kuɗi ake ba ya tuwo kowane dutse mai tsada tsada in an gane kuɗi a duniya babu rama duk halaka za a yi gaba ɗaya ba maganar ne da takardar wanda wasu idan sun ka soke da wata kaza ba ba maganar azurfa da zinariya ba ko ya kutu manzon Allah ce ya fi karfin mace ya kutu ya fi karfin ya kutu wani ya kuta til mutahaqqiqati ya kutu ne na gaske ba irin ya kutun da ake faɗi da duniya ba al mutahaqqiqati wanda ya fasa da ciwon haƙo ba batil ba wani ya kuta til mutahaqqiqati al haqiqati markal al fuhum wal ma'ani hakikar muhammadiyya ita ce wanda ta wuce ta wuce fahimtar mai fahimta ta wuce ma'anan mai ma'ana komai iliminka da ma'anarka ba ka da iko ka faɗi hakikanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba shi daya domin Allah kadai da ya san shi har ta kadari shi wani tsari lafi ko duk ma'anarka ba ka da iko kai ma'anar dukkan shi ta wani Allah sallallahu alaihi wasallam yana nesa da ma'anarka kai kuma bai fahimta wannan hakika tana nesa da fahimtarka alha'idati bi markazil fuhum wal ma'ani wa nuril aqwani Allah kai salati akan wannan annuri wanda yake wanda ka haskaka duniya da shi إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن النور ما لسه كلمة ثلاثة ونور الأكوان المتكونة الآدمي أحسن باوي حتى إن نجتنا كل النوتة كل النانا بأبو ياتي كرفنا ونور الأكوان المتحققة ورزقنا لكي زجتيا to Muhammadu ya cancanci a faɗa masa gaskiya din nan domin duk hasken da na ambata na suna mutuwa hasken nan dake na mutuwa hasken wata na faduwa hasken rana na faduwa banda hasken gaskiya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal aqwali mutahaqqiqati wa nur al aqwali mutahaqqiqati al adami sahibi al rabbani wa nur al aqwali mutakawwinati mutakawwinati al adami sahibi al rabbani wanda ta zama kawo ne ita wannan annuri ya zama kawo halitta ne ba Allah bane محمد حتى لي بقى بني متكون الادمي اتكل سيفوتنا انت كنت سيبا ملائكة بني سيبا ولا بني سي ان ادم لي اما اسيري من عندك الله ونور الاقوال المتكونة الادمي صاحب الحق ما ابو الدين جسكيا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ما ابو القران للتابع جسكيا ما ابو جسكيا ما ابو مدن جسكيا النبي الله جسكيا ذلك من الله هو الحق صاحب الحق الرباني ابن دينا الرب الله ونور الاكوان المتكونة الادمي سائب الاقترباني البرق الاصفي تدور ان ابو الحاج امبتا da iskan da ake kaka ne da ruwan caɗe da kuɗin da kofin zuwa rama ta haɗu amma ba hajji ya zama rama ba ta yi ba yanzu na za a bushe to in dai ka ce kuɗi shi ne rama wanda za ta duniya ta samu rama ta ji daɗi a ji daɗi a samu rayuwa mai daɗi to in ba hajji fa ai ba zai ba yanzu wa nuril akwani mutakawwil adami sahibi al-akhirati albarqil asfai me ake fara gani in za a yi hadiri walƙiya ake gani mai duk da ido manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine walƙiya mai kawo albishir na samun rahaman hadiri hadiri in zai zo za a gaya masu gani hadiri yana zuwa a sa musu walƙiya ne kuma da wanda suka cin ɗakuna za a buga musu shida don su ji labari hadiri yana zuwa don su ɓoye abubuwan suka su baci albarkin asfai bin zuwa arba'il mariyati wato walƙiya ce ba wai tana da irin harin nan kadai wanda kuka sani mai raya duniya kadai ba a'a yana tare da yuzunil arba'il maliyat wannan walƙiyar yana tare da manya-manyan hadiri ne wanda suke cike da ruwa likulli mutaharridin min al-bururi wal awani wannan ruwa duk wanda ya bijiro yace yana so za a cika shi in annabawa ne a cika kogunansu in waliyai ne a cika tananan kogunansu in sauran malamai a cika damdamcin nasu in sauran mu a cika murjiran zuwan nasu duk abin da aka wannan ruwan zai cika har ya saura magana ce ruwa na gaskiya albarkin asbai yuzunin arba'i wanda yake tare da ribobi almali'ati li kulli mutaharridin min al-bururi wal awani ولك الله الذي ملأت به كونك الهائبة الله كي صلاتي kai salari akan wannan babban annuri naka wanda ya zo daga gare ka da can an ce nurin akwani hasken halitta yanzu ka ce hasken Allah to hasken halitta shine ayar suratul azabi إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن سراجا منيرا منيرا حتى لا يتأكد لكم كثيرا ما كنتم تكفرون الكتاب أبوان كثير بل جاءكم من الله نور بل جاءكم من الله نور وكتاب مبين ونورك اللام الذي ملأت به كونك الحائض بأمكنة المكان الله كي صلاتي كي سلامي فيها الأمين أمينتي ستبتع كونا ببن حتى ناك وان بيزودك جريكا الله كي تتكا الذي منعت به كونك وامدكتك دكا حدثك دكي زمانا ومكانا كل هذا كوئنا ولا حتى هنا كده ولا عن نور هناك محمد صلى الله عليه وسلم يمكن يقول يا ايها الناس ان يغفر لكم جميعا وبين ذلك ما ارسلناك الا رحمه للعالمين الى تمسا kuma sun nake Allah rahmatan lil alamin ya ko kowane annabi akan al'ummar shi an aiko zuwa ga duk duniya gaba ki da sallallahu alaihi wa sallam wannan kan lafi allazi mara bi kaunaka al-ha'ira bi amkinatil makani wanda ya kewaye kowane wuri kowane zamani zamani kowane wuri zamani kowane wuri wurin kowane zamani ya ce ki sallallahu alaihi wasallam البرد الأصفين ونورك اللامئ الذي ملأت به كونك الحائر بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق أقول أن تتبع تسلي وسلم بذا داود فتسلي وسلم اللهم يا الله صل كي صلاتي وسلم كي سلامي كيرا لأمينتين كتبتا كل تسلي مكان أيديا لي سلي مكان وأيديا لي ودول إلى كربا كمان قل الله أحد سلي وسلم كو الله استمد لي الدولة يولد وسلم على أين الحق الله كي سلاتي لسلامي كيرا لأمينتين كتبتا أكل أين أينهم قسية abin da aka ambace shi gaskiya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ainihin gaskiya khuluqul Qur'an shi kamar alqur'ani ya hannun mutane yadda alqur'ani yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne muhammadu gaskiya ne addinin muhammadu gaskiya ne wanda zo daga Allah gaskiya salli wa sallim ala ainil haqqi allati tatajalla minha ulul haqaiq ainihin gaskiyan da yake shine asalin kowace gaskiya kowace gaskiya sai ta sa da wannan gaskiyan take zamowa gaskiya in dai ka samu wannan gaskiya ta ka haɗa ita ba to ba gaskiya ba don haka wannan gaskiyar wata hakikar Muhammadiyya ita ce kowane kowane naɗi na martaba na daraja na mulki sai ya haɗu da shi yake zama wani gaskiya wato annabawa sai da suka mu baya da shi suka zama annabawa waliyai sai da suka mu baya da suka zama waliyai sahabbai sai suka yi imani da suka zama sahabbai dukkan abin da ake kiransa gaskiya naɗi na daraja walillahi izzatu wa rasuli wal mu'minina wato akid larabci wato gadon daraja gadon mulki kalli kalli wal ayin haqqin lati tatajalla minha urushul haqa'iq dukkan gadajen mulkin gaskiya duk inda suke sai sun haɗa wannan alƙarshi Muhammadu sallallahu suke zama gaskiya duk gaskiyar da ba Muhammadu ya faɗi ta bakariya ce duk gaskiyar da Muhammadu ya sa hannu bakariya ce duk gaskiyar da mutane suka ce gaskiya shi Muhammadu ya ce bakariya ce to dukkan gaskiyoyi sai sun da wannan gaskiya suke zamowa gaskiya sannan ya kalli ala ayatul haqqi allati tarjala min urushil haqaiqi ayyul ma'arifil aqwali shine ainihin dukkan ilimi na gaskiya dukkan ilimi in ba ka tare da Muhammadu ba ilimi bane kariya ne idan ka samu ilimi wajen Aristo wajen wane ne wajen wa in mun hada ya gamu da Muhammadu Muhammadu ya zama gaskiya in ya zama ba na Muhammadu ba ya zama kariya duk ilimi kowace iri in na sama ne in na kasa ne in na cikin ruwa ne in na tudu ne in na dabbobi in dai ba da Muhammadu ya zama gaskiya in Muhammadu bai sa hannu bai zama gaskiya ba ainihin ma'arifin akwam wanda yake madaidaici shira'ika tsakani hanyarka wanda take cikakkiya a tsakari madaidaiciya daga mustaqim aka dauka ba daga tsakin bane jiraɗika tsakani hanyarka cikakkiya wanda take madaidaiciya mustaqimiya ubangiji yana faɗa mana yadda abin yake a wurinsa a wannan gurin yake ce mana ina ce mana walakin ja Allah nuran ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والارض الا الى الله تسير الامور سير بفضلك منك اليك هاي لا تسير الامور صراطك هيك الثاني تكتيا الاكثر مستقيم يا بدي بيتا اللهم يا الله صل وسلم على صلاه الحق منها الله يا الله منا رقمك kai talafi da talafi kai iya da aminci akan san'atil haqqi bil haqqi wurin bayyanan bayyanan gaskiya kuma akan gaskiya domin ainihin a cikin hadisi akwai inna la yuridu hadha ad-din bil rajul fajir wannan addini namu gaskiya ne islam amma ko da mutum banza Allah zai taimaki wannan gaskiya ko da mutum banza amma maza Allah ta rasar shine san'atil haqqi bil haqqi wurin bayyanan gaskiya kuma da gaskiya da abu Muhammad gaskiya ne ko fitar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne san'atil haqqi bil haqqi kan jirarun alkan jirarun babbar ajiya mafi girma a cikin dukkan halitta da baki daya ubangiji a lokacin da yake kirari yana da kuntu kalzan nafsiyan lam urafa abukal urafa fakarattu kalzan fatarrafi ilayhi babi arahuni lokacin da ubangiji ba halitta sama ba ba halitta kasa ba bai yi komai ba bai yi kowa ba komai ba kowa ba duniya ba lahira ba komai da shi kadai yana kirari da niyyar babbar ajiya wanda yake ba wanda ya sani amma yanzu ina so a sani saboda haka na halitta halitta wanda da ita ne za a sani fadi'in nan sai aka duba aka fa tamanin ba biyu ya goma sai aka hada aka samu cikin da biyu sai aka samu muhammadu nun arba'in ha takwas nun arba'in wato ya zama tamanin tamanin da takwas kenan du hudu tamanin da takwas ga hudu cikin da biyu kenan a ce ban muhammadin arafu ne a ce hakikar muhammadiyya ita take sanar da ko ba Allah ko ta hanyar wani annabi ne ko ta hanyar wani waliyi ne ko ta hanyar wani malami ne ko ta hanyar wani mai cewa sai hakika Muhammadiyya ta sa hannu ta yi ita take take nuna mutum ya san Allah san annabawa fa bi hudayhu muttaqi sarqat al-haqq bil haqq al-kalb al-a'zam shi ne babbar ajiya farko halitta ta san annabawa sallallahu alaihi wasallam al-fatih khatim kenan sarqat al-haqq bil haqq al-kalb al-a'zam isabatika minka ilayka Muhammadu baiwa ne daga gare ka zuwa gare ka daga gare ka zuwa gare ka domin yace ya halar kitabi أجاكم أجاكم من الله كو أجاكم من الله نور كو بفعل ذلك منك أجاكم من الله نور كو وكتاب منك منك كو وإلى إليك كما إليك كما ولكن جعله نورا من هديه من لك من عباده وإنك تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض إلى الله تفي الأمور منك إليك منك إليك إحاطة النور المبركم وتولى أبدك abu ne wanda yake kai salati akan mutumin da yake annuri ne wanda aka rufe shi annuri ne gaba ɗaya aka rufe shi idan dai kullum karki in yayi yayi zafi aini sai an shafa masa wata bula ko wani jirin don a samu damar sauki ba iya ganin ka haka rana ba iya ganin ka Muhammadu ya za a yi a gaisu kenan ba zai a gaisu ba sai an rufe sai an ɓoye shi talatin mana ka faɗi yawa bayyane sannan ka sa wani abu ya goyo koye shi ka sa zane zane zane zane zane ka ɓoye abu sai talatin da ka sa zane zane ka ɓoye abu bayan ka rubuta rubutu ka sa zane tsakanin ka ɓoye kai haka kai haka kai haka kai haka sai talatin da talatin ɓoyewa ka sa talatin ka ɓoye abu to maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai na wuri ya cewa ya ya rasulullah inda sai ka samu wani mutum kamar ka ne kai aboki da baka samu aboki ba da sai ka ga wani mutum ne kamar ka kai aure da baka samu aure ba da sai ka ga wani mutum ne kamar ka sannan kai surki da baka samu surki ba da sai ka ga wani kamar ka ne kai zama da shi da baka samu abokin zama ba ya ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annuri ne wanda Allah ya koye shi da sifar adabiyya aka sa masa kai kamar na mutum ido kamar na mutum gemu kamar na mutum kirji da hannaye da saka na mutum don ka koye wannan annuri mai karfin nan da tsarin nan da adabiyya dole mutalfa sallallahu alaihi wa ala alihi yana da mace tabbata gare shi da halayensa salatan Allah muna roƙon ka albarkar wannan salati ka sanar da mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to inda ke sanar da mace da kafi Allah ku arrifu hadiya iya salatan Allah ke mana wata irin salati ku arrifu hadiya iya albarkar wannan salati ka sanar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanar da mu annabi Muhammad albarkar wannan salati ina da cikin salatin nan duk wanda yake so ya gane cikin farki in dan tijariya ne ya rinka yin alwala da in zai bacci ya kwanta akan cikin mai kyau in ya kanta kawa kuka yana yi kwana da kwanaki Allah ga zai farki ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الحمد لله رب العالمين الله خير ذلك الله الله خير ذلك الله الله يا رب الله يا رب لقوله عز وجل لقد كنت عنك ليفوت عن رسول الله والحمد لله رب العالمين اللهم يا ملك الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انك ملك هذه الافلاك المستقيم وعلى اله حق قدره والابداع العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين fasar jawara awa ɗaya ba ta ita na yi abu da ya na neman gida gidan kuma yana neman gari gari yana neman hukuma karama yana neman hukuma sai yana neman hukuman tarayya duk waɗannan rahama ne ga Allah daga Allah zuwa ga ɗan wannan jinjirin in an rasa waɗannan ba zai rayu ba shi wannan jinjiri ai rahmatar rabbaniyya wal yaqudatul mutahaqqaqati to wannan abubuwa duka na rahama wato ba ta tabbata a duniya sai an hada da kuɗi injiri ya zo duniya kowanne mutum ne zo duniya da iskar nan da ruwan nan da shimfiɗan nan da ɗakin nan da kowan nan da merenon nan da da hukuma karama da hukuma matsakaita da hukuma babbaɗin nan duk in ba hada da kuɗi ba yiwuwa to sai kuɗi shi ma rama ne ainihin rahmatin rabbani idan kuɗi rahama ne wanda yake ya kama zuciya ɗan adam domin ɗan adam da kuɗi da ransa wani lokaci ya ce ina amfani rayuwa ta in ban da kuɗi ya kashe kansa wata yi kuma ya fi son ransa a kan kuɗi wannan yadda yake faruwa kenan abin da kan fushi da makamai suke fushi da makamai suna ganin samun kuɗin nan ya fi rayuwarsu suna yan kama su halar zai saboda haka in dai kuɗi rahama ne to ba kuɗi na naira takarda wanda ya so ke kyauta so kuma ba zinariya da azurfa ba ya kutu wanda shi zai dutsen da shi ko bai tsada to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba maganar kuɗi ake ba ya ce ko wani dutse ne tsada tsada in an danna kuɗi a duniya babu rama duk halaka za a yi gaba da ba maganar ne da takardar wanda wasu idan sun ce sun soke ta zama takarda ba ba maganar azurfa da zinariya ba ko ta kutu manzon Allah ce ya fi karfin mace ya kutu ya fi karfin ya kutu wai ya kutu mutahaqqiqati yaƙutu ne na gaske ba irin yaƙutun da ake faɗi na duniya ba almuta hatta kace wata yasa da ciwon haƙu ba ba ba wal yaqutu bil mutahaqqi da hatta yaji marka zulmuwan wal ma'ani hakikar muhammadiya ita ce wanda ta wuce ta wuce fahimtar mai fahimta ta wuce ma'anar mai ma'ana komai ilimin ka da ma'anarka ba ka da iko ka faɗi hakikanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya domin Allah kaɗai da ya san haƙƙa kadari hiyo dalil abin ko dai ma'anan ka ba ta da iko kai ma'anan dukkan fito ne wa Allah sallallahu alaihi wasallam yana nesa da ma'anan ka kai kuma mai fahimta wannan hakika tana nesa da fahimtar ka alha'idati bi markazil fuhum wal ma'ani wa nuril aqwani Allah ka yi talati akan wannan annuri wanda yake wanda ka haskaka duniya da shi inna akan wata shahidan mubashiran wa nadira wa da'ilan ila Allah bi'irni wa sirajan munira wannan annuri na halitta kai masalati ونور الأكوان المتكونة الآدمي حتى باوي حتى إيه نبي سلا كل النوتة كل النرانة أبو ياتي كالكنون ونور الأكوان